أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رد mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala wannan shine zango na uku kenan muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai ya kuma yassare mana fahimtar shi da kuma yassare mana aiki da shi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan dai cikin mukaddima na shi wannan littafi na risala na ibn abi zanin kirawani mun tsaya inda yake bayani akan dai wannan mukaddima din malam ya ce fa'ajabtuka sai na ansa maka cewa zan yi wannan aiki din shine fa jabtuka ila zalika limara jautuhu saboda abin da nake begen shi ko nake kaunan shi linafsi ga kaina walaka da kai da ka tambayi wannan aiki din min sawabi wato kaunan da muke yi na ladan nan da man man allama dinallahi duk wanda ya sanar da addinin Allah au da ilahi ko kuma ya kira zuwa ga addinin Allah ɗin. Wato wannan kaga yana nuna maka akwai lada kenan wajen sanar da yara ko kuma wajen karantarwa da kuma akwai lada wajen kira zuwa ga addinin Allah ɗin. To shi al'amari na karantar da yara shi ma abu ne wanda yake na farilla hakan nan kuma aiki wajen kira zuwa ga addinin Allah shi ma farilla ne. to farilla kuma in an ce wannan abu farilla ne bi ma'ana abu ne wanda yake wajibi in an ce abu wanda yake wajibi wanda ake samun lada a kai to shi in an ce wannan abu farilla ne ya kasu kashi biyu akwai farilla na wanda wani zai iya ɗauke ma wani akwai kuma farilla na wanda babu zai iya wani ba zai iya ɗauke ma wani ba shi ake kita ake kira farda ainin da kuma farda kifaya in an ce farda kifaya to shine wanda wani zai iya ɗauke ma wani in an ce fardu ainin shine farillan da babu wanda zai iya ɗauke maka yawa sai dai ka yi da kanka alal misali kamar cin abinci wannan fardu ainin ne ba zan ci abinci in ce na ɗauke maka cin abinci ba mun gane ko amma zuwa gona shi kuma dole ne a je gona shi fardu kifaya ne eh in na je gona zan iya ɗauke maka domin abin da na samu za ka iya abin nan da shi to haka shine bambancin su kamar yanzu yin salloli din nan kaga farda ainin ne amma yanzu kamar sallan jana'iza ita kuma farda kifaya ne in ni na je na yi ma na je wannan sallah na jana'iza kai baka je ba na ɗauke maka wannan sai dai inda ita kuma akwai inda farda kifaya din kuma take komawa farda ainin in ni din ba na nan da zan yi sallan jana'iza to kai a lokacin ta zama farda ainin a kanka yau tun da wanda zai ɗauke maka baya nan to ya zama to dole ka tashi ka je ka yi mun gane ko to wannan karantar da yara bar da kifaya ne ba za mu ce kowa sai an taru a je a yi ta yi ba in akwai wayanda suka ɗauke to shi kenan an tsaryatar da wannan amma in babu sai kai ɗin to ya zama dole a kanka ya zama tofar da ainin a wannan lokaci hakan nan kira zuwa ga addinin Allah da'awa kenan shi ma fardu kifaya ne amma in babu wanda zai yi kira zuwa ga addinin Allah to a lokacin kai kadai ya rage to ya zama farilla fardu ainin a kanka to shine nan malam yake faɗa lima rajautu min min thawabi nan kuma akwai lada mun gane ko yana ɗaya daga cikin wancan hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai dan adam aikinsa yana yankewa daga lokacin da ya mutu sai dai ayyuka guda uku na farko wato ya bar daga ciki akwai wanda ya bar ilimin da ake amfani da shi to in ka karantar da wani sannan ana amfani da wannan ilimin wani yana amfani da wannan ilimin mun gane ko to har ka mutu kana samun lada a kai to saboda ka ga shi ana samun lada a kai to wannan zai yi ta tafiya shi ma wani da ka karantar ya karantar ma wani wani da ka karantar ya karantar yanzu kamar wannan mai risala kaga ai gashi muna ta karantawa shekara dubu ana sa masa lada ko fiye da shekara dubu yana samun wannan lada din to yana ɗaya daga cikin ayyuka wanda ba sa yankewa mun gane ko wannan da ilimi da kuma wanda ya bar waladin salihin ya bar yaro na gari wanda ya dukula ku yake addu'a gare shi duk lokacin da ya ɗa ya yi addu'a ga mamacinsa ko kuma ya addu'a ma wani to ladan nan kan je wajen wannan mamaci din mun gane ko ko kuma ya bar shi ne ake kira wato abin da ya bar wani abu wanda ake amfana da shi kamar irin su ka bar rijiya ka tona rijiya ko ka gina masallaci ko ka gyara hanya ko ka yi kaza ko ka yi kaza wanda dai ake amfana da shi wato su ne ake kiransu sadakatul jariya mun gane ko to wannan wannan shine abin da malai yake faɗa nan ya ce wa'alam ka sani an na khairar kulubi lallai fiyayyen zukata to zuciya wadda take mai haske wadda tafi alkhairi ita ce au'aha lil khair wanda aka cika ta da alkhairi wannan zuciya an cika ta da alkhairi kaga ko ilimi alkhairi ne to wannan zuciyar da aka cika ta da alkhairi ita ce zuciyar da tafi kowace zuciya alkhairi wa arjal kulubi zukata kuma da aka fi ƙaunansu ga wannan alkhairi ɗin shine malan yasbiqu sharri ilaihi zuciyar da sharri bai riga ya shiga cikinta ba bi ma'ana kafin zuciyar ta je ta mamaye ta kafin sharrin ya mamaye zuciyar ya je sai ya samu alkhairai da yawa a ciki to wannan ita ce wato zuciya wanda ake cewa a kama su tun da wuri kazami yong in ji turawa mun gane ko a kama zuciyan tun da wuri shine na ƙananan yara ban san komai ba tunda ban san komai ba to a yi ta cika alheri a ciki a yi ta cika alheri a ciki a yi ta cika alheri a ciki in sharri ya zo zai samu in ba zai samu inda zai zauna ba to kaga wannan shine abin da malam yake faɗa ya ce wa aula mafificin ma'uniya abin da aka kiyaye ko kuma suka kiyaye bihi da shi annasihuna masu nasiha waragiba sannan suka yi waragiba fi ajrihin ragibuna sannan masu kwaɗayin lada suka yi suke kwaɗayi a kai shine isalil khairi sadar da alkhairi ila qulubi auladil mu'minina zuwa ga zukatan yaran muminai wannan shine duk wani mai nasiha duk wani mai karantarwa to shine abin da yake bege duk wani mai ƙaunar lada shine inda yake kallo ina zai samu ƙananan yara yana karantar da su mun gane na'am auladul mu'min liyar suka fiha liyar suka fiha domin me su samu wato gogewa a cikinta su sadar da wannan alkhairi ga wannan zuciya na ƙananan yara ɗin sannan wa tambihuhum da faɗakar da su alama alimin diyanat wato kan ilmoma na addini wa hududi shari'ati da haddoda na shari'a lirabu alaiha domin su samu wato abin nan shi ne can irabu ila can na riyadu salihi na kenan wato samu makewaya ga baki ɗaya sun riga sun goge abin ya zamanto jini da tsoka a ciki a cikinsu to wayannan ƙananan yara su ne ake nema a kai musu wannan ilimi ɗin wa ma alaihim su san abin da yake kansu an ta'ataki da su ƙulla shi min addini na daga addini menene zai ƙulla shi ƙulubuhun zukatansu kamar yadda muka yi bayani jiya akwai ayyuka na addini wanda ke kan zuciya akwai ayyuka na addini wanda yake kan harce akwai ayyuka na addini wanda yake kan gaɓaɓuwa in gane ko wa ta'malu bihi jawarihuhum sannan kuma gabansu su yi aiki da shi gabansu su yi aiki da abin da zuciyar nan ta kudurta shi fa innahu domin yadda al'amarin yake ruwiya an ruwaito anna ta'alimar sigari lallai sanar da ƙananan yara likitabin lahi, sanar da su littafin Allah wannan karatun Alkur'ani da ake yi, sanar da su wannan littafi na Allah yutfi gababan lahi yana bishe fushi na Allah. To, kaga idan idan aka ga waje ya yi waje, an yi addu'a an yi addu'a to a koma kan ƙananan yaran nan a yi ta sa su karatun alkur'ani su yi ta yi su yi ta yi to Allah wannan yana wato yana yana yana bishe fushi na Allah wato akwai alkhairi a cikin shi wa anna ta'alima shay'i fi sigari kuma ka sani lallai sanar da kowane irin abu fi sigari in dai an sanar da shi ne an samu wannan ilimin fi sigari a yaranta to yana kasancewa ne kan naƙashi fil hajari kaman zanen da yake cikin dutse ba wai zanen da aka yi shi a kan dutse bayan an yi zane a kan dutse za a iya kankare shi amma in ka kana ganin masu tonen duwatsu in akwai zane a cikinsa in ka sake yanka shi sai ka ga zanen shi ma yana nan ka sake fasa shi sai ka ga zanen yana nan to shine sanar da yara ilimi suna sanar da ilimi wato sanar da ilimi ga yara ƙanana sai ya kasance ilimin zai kasance kamar wannan ne kamar irin wannan zanen da muke gani a cikin duwatsu ne ba zai ɓace ba ya zauna a kwakwalwansu amma babban kana sani a yau to sai fa an yi da gaske ya kai sha biyun rana saboda abubuwan da za su bijiro suna da yawa amma wancan cikin wasa cikin komai da komai za ka ga babu wani wahala a wajensu fashe ka ga sanar da su wannan karatu din yana da muhimmanci malam ya ce wa kad masaltu laka min zalika haƙiƙa na misalta maka wayannan abubuwa wanda ma yan tafi'una insha Allah abinda wayannan yara za su amfana da shi in Allah ya so za su amfana da shi bi hirzihi da kiyaye shi wa yashrafuna za su ɗaukaka bi ilmihi da saninsa wa yas'aduna za su samu rabota bi itiqadihi wato da ƙulla shi wal amali bihi da kuma yin aiki da shi kaji magana na malamai to a irin wannan maganar ne irin wannan siga na karatu zaka gane girman malami da kuma baiwan da Allah ya masa ka dubi yanda ya kawo wai ya ce insha Allahu yan tafi'una insha Allahu bi hirzihi in sun kiyaye shi za su amfana da shi wa yashrafuna za su ɗaukaka bi ilmihi da wannan ilimi ɗin sannan wa yas'aduna za su samu rabota bi itiqadihi da kulla shi kaga wannan magana ta yi daɗi saboda haka eh wal amal bihi da aiki da shi wa karja hakika ya zo a cikin hadisi an yi umaru ku yi umarni bi salati da yin sallah li sab'i sinina lokacin da yara suka kai shekara bakwai wa yubrabu ku doke su alaiha in suka yi sakaci da yin sallah li asharin lokacin da suka kai shekara goma wa yufarriqu kurar wa yufarriqa bainahum kurarraba tsakanin su bin wabaji wajen wajen kwanciya lokacin da suka kai wannan shekara na goma din kaga hadisi addini ya nuna mana shekarun neman ilimi da sauransu wannan shekara bakwai kamar yadda muka faɗa yana da muhimmancin gaskiya a rayuwar ɗan adam daga lokacin ne ya kai kallonsa in kai zai iya daina barna da yake yi to daga wannan lokacin za ka samu shekara shida zuwa bakwai ɗin nan in kai ma ya ka harare shi yana yin wani abu ka harare shi don ya daina zai gane dainawa zai gane cewa eh ba ka so a yi ne to kada mu yi sakaci wajen tarbiyyar yara da irin wannan ɗin. Yawwa, kaga addini bai nuna mana cewa mu basu sakaka, sai abin da yaro zai yi yake so shine zai yi ba. A daga lokacin da aka gani, aka ga abin da bai dace ba, a wannan lokacin a tashi tsaye. To faka zalika hakan nan ne yan bagi ake so an yi allimu a sanar da su ma faraballahu alal ibadi. An yi allimu wato su san ilimin ma faraballahu. abinda Allah ya farlanta alal ibadi akan baya min ƙaulin na daga zance ne wa amalin da aiki ƙabla bulugihim tun gabanin su balaga tun gabanin su balaga su san eh ga abin da Allah ya farlanta akan bayi ya ce a yi na daga magana abin duk da za a yi shi da baki da kuma duk abin da za a yi shi ga gaba yawa kada mu yi sakaci yara har sai sun balaga tukuna ban san ma komai ba kada mu shagaltar da su har su balaga ba su san menene addini ba shine abin da malam yake faɗa anan wa qad tamakkana zalika gabanin balagan su balagan ya zo ya same su yahan shine ce liyati liyati alaihimul bulugu domin balagan nan ya zo ya same su wa qad tamakkana zalika min qulubihim wannan abin da ake nema su sani ya zauna a cikin zukatansu za ka samu da yawa yaranmu har suna balaga ma ba sun sun balaga ba saboda ne saboda ba a sanar da su ba har su balaga wani zai balaga da shekara biyu shekara uku shekara hudu duk bai san ma ya balaga ba bai san ma menene ma ake ciki ba saboda me babu wannan sanarwan babu wannan ilimin da aka koya musu in gane ko wa sakanat ilaihim anfusahum wato a samu zukatansu ta natsu a kai wa anisat bima ya amalu sannan kuma su tabbatar da abin da suke aikatawa min zalika jawarihum wato gabansu lokacin sun riga sun saba da duk abin da yake na ibada din shine jawari wa qad farada Allah subhanahu haqiqa Allah madaukakin sarki ya farlanta alal qalbi akan zuciya amalan akwai aiki irin nata wanne ne ne ayyuka minal itiqadati na daga duk abin da aka ce za a kulla za a kulla za a kulla za a kulla to wayannan ayyuka ne na zuciya to ashe kaga ana so a samu tarbiyya na zuciya mun gane ko da abin da aka ce za a kulla har su alkawari din nan har su gaskiya din nan har kaza din nan banda karya alkawari wayannan da ayyuka ne na zuciya mun gane ko saboda me ita zuciya a yanda aka yi ta Allah maɗaukin sarki yana faɗa mana lallai can cikin suratul maryam kenan yana cewa inna nafsa la'amaratin bisu'i lallai ita rai ko kuma zuciyan nan mai yawan umarni ne sai aka kawo cewa la'amaratin ba wai fa mai umarni ba la'amaratin mai yawan umarni ne da miyagun abubuwa kana zaune wani na wucewa sai ka ji a ranka ina ma wannan a ce ya mutu baka da gadon shi baka da komai ba dan uwanka ba ba komai ba eh ka je wucewa ta gonan wani ka ina ma ce shanu sun shige gonan nan to zuciyar da ba a kai mata alkhairi ba kan ai kaga waɗannan su ne za ta yi ta zuwa kan zuciyar maimakon wannan ya wuce Allah ya masa albarka maimakon wannan ya wuce Allah kaza maimakon kaza a ita sai ta kawo wato sharri sharri sharri sharri shine zai fi zuwa a kai to shi yasa dole ne kowane rana mutum yana bibiyan wannan zuciyan to me amma me zai sa zuciyan ba za ta yi haka ba shine idan alkhairin ya mamaye ta shikenan sai ka yi begen alheri ga kowa yau amma ba ka yi begen sharri ga jama'a ba saboda haka zuciya babbar gaba ce wanda annabi sallallahu alaihi ke cewa idza salaha salaha al-jasad kullu to wannan an ɗora ma zuciya aiki na itiqadat kullawa kullawa ya ayyuhal ladzina ya ayyuhal ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqudi ku cika alƙawura da kullace kullacen da kuka ɗauka in ka ga an yi ciniki ciniki ya wargaje zuciya ita ta saka eh an kulla ciniki ciniki ya zo an warware shi me ya kawo wannan zuciya to duk wayannan to shine ake so a yi tarbiyya na wannan zuciya din ita kanta akwai tarbiyya da ake mata mun gane ko wa alal jawarihi kan sauran gabbai fa Allah ya farlanta mu az-zahiratu na bayyane Allah ya farlanta musu amalan aiki mina da'ati na yin da'a yin sallan nan da aka ce ayi ai kaga uwa ne suke wannan aiki ɗin. To, a ce ka yi sallah ɗin, sallan shi ne aiki, to wannan aikin da gaɓaɓuwa suka yi kuma sun yi biyayya saboda a isar ma wannan aiki ɗin. Malam dai ya ce a ƙarshe, wa sa'ufassilu, to kaga wannan sinin ɗin, sa'ufassilu, ba wa ufassilu ba, sa'ufassilu da sannu zan rarrabe maka, ana kiransu harfin tanfisi, su biyu ne a cikin larabci, sa'un da saufa. mun gane ko ba sau ba ta'alamuna ko yawa sai ya kuli su fahau duk sun zo ga suna alkurani ka rufe ido sai ka yi ta ganin su to ana yin amfani da su in za ka yi maganan cewa nan gaba za ka yi kaza to in kana so ka ce gaban nan kusa ne ka ce ka yi amfani da sa'un in kuma gaban nesa ne ka ce saufa to kaga nan mala ya nuna mana yanzu nan fa zan so mu rarrabe maka sa'ufassilu zan rarrabe maka zan maka wannan zance fasali fasali ma sharattu laka abinda na sharɗanta maka ayyukan zuciya da ayyukan gaɓaɓuwa zan rarrabe maka su baban baban babi babi a ce babi na tsarki babi na alola babi na sallah babi na kaza babi na kaza to zan yi maka wannan insha Allah in Allah ya so zan yi haka ne ya karuba domin ya kusanta min fahimi muta'allimihi daga fahimtar me neman ilimi a wannan littafi din ya san yanzu yana fasalin kaza ne ko yana babin kaza insha Allah ta'ala wa iyahu kuma shi Allah iyahu Allah na sakhiru shi muke neman zaɓinsa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi sahabbai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da su wato yana umurtan su da sanin yadda za su yi istikara wato neman yarda na Allah kamar yadda yake sanar da su ayoyi na alkur'ani so da haka duk wani abu da za ka yi kana da yana da kyau ka nemi zaɓi na Allah cikin wannan abin da za ka yi mun gane ko shi kuma istikaran ba wani ne fa ake kaiwa aje je na je malamin istikara na za kuma malamai duniya wai suna yi wa mutane istikara ake kai da kanka rakawoyi biyu za ka yi ka tashi ka yi rakawoyi biyu na nafila daidai kafin ka yi sallama to a nan ne za ka yi addu'a ya Allah wannan aiki da zan yi nan gaba ko kuma wannan aiki da na sa zan yi ko kuma wannan abin da nake nema ya Allah in wannan alkhairi a in wannan aiki alkhairi ne gare ni da duniya na da lahira na ya Allah ka tabbatar min da shi in ko ba alkhairi bane ya Allah ka canza min da wanda ya fi shi alkhairi shikenan fa za ka yi wannan addu'a tun ko da hausan kan nan fa yanda na faɗan nan fa za ka yi faɗe ta sannan sai ka yi sallama ko kuma bayan ka yi sallama ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka yi wannan bayani ba wai sannan ko ba wai za ka ce to yanzu na in tsakara bari na je na kwanta sai in gani ko alkhairi ne zai zo min ko kuma kaza ba zai na yi mafarkin yaya abin ya ce a'a babu wannan sharadi din babu wanda ya to kaga daga nan ne za a ce to an je an yi istikara ga fa abin da aka gani a babu wannan yawwa eh ko da sa'a ko babu sa'a to wa iyahu shi Allah ne na sakhir muke neman wato zafin sa wa bihi da shine kuma nasta'inu muke neman taimako wajen yin wannan aiki din wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu tsini babu dabara mun gane ko sai dai ga Allah al-ali wanda yake madaukaki al-azimi mai girma wa sallallahu Allah yayi dadin tsira ala sayyidina akan shugaban mu Muhammadin shine annabi Muhammad nabihi wanda yake annabin shi wa alihi da alayan annabi Muhammad wa sahbihi da sahabban shi wa sallama tasliman kasiran wannan shi ne ƙarshen wato muƙaddima na shi wannan malami wanda yake mai girma Allah ya kai lada kabarinsa mu da muke amfana da iliminsa Allah ya ba mu lada cikin abin da muke karantawa kuma ya ba mu iko wajen aiki da shi kamar yadda dai muke faɗa kun ji abin da ya faɗa abin da ya karantar da mu sadar da alkhairi zuwa zukatan yara wato babban aiki ne a kan iyaye yawa idan ba zai iya ba ka haifar da kifaya ne amma far da ainin ne a kanka ka yi inda akwai wanda suka ɗauki wannan kamar yadda ake buɗe makarantu to ka tabbata yaran nan suna zuwa makarantu tarbiyyar su wajibi ne a kanka yawa su ba su san komai ba kai suka sani kai ne ka kawo su wannan duniya din saboda haka kai ne za kai ne aikinka ne a farko wajen sanar da su tun daga yanzu har zuwa ranar balagansu. Ana so kafin shi ne aimala ya ce kafin balagan ya zo ya kasance sun saba, ya kasance sun san abin da shari'a yake a kansu, wannan aikinka ne kai uba. Yawwa, ka tabbatar wannan dai kan ka sauke wannan nauyi ɗin. Yawwa, kada mu tsaya Allah ya ba mu alkhairi mai yawa na waɗannan yara ga su da girma ga su abin nan amma kuma mu gagara kyautata su kyautata su a ƙananan su shine kyautata su a girman su yawa wanda ko akan samu akasi za ka yi ta ƙoƙari ka yi ta ƙoƙari ka yi ta ƙoƙari amma wani ba zai hau kan wannan turba ba to amma dai kai kayi naka kayi naka daidai gwargwadonka yau wancan kuma da bai hautar ba ba sai ka bi shi da addu'a Allah isa ya gane yawa kada ka ƙi shi yawa amma ka yi masa addu'a Allah isa ya fahimta za mu dakata a nan abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana insha Allah sati mai zuwa za mu dora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت